أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta talata sha biyar ga watan takwas watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babun filhayi mun gama karatu a cikin babun fitayenmu ko babu tayammum yanzu za mu tashi babi na alhaib karatu na sha tara ke na'am
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه فاطمة وسلم بنت نعم
أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي قال وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة
na'am malam ya ce babun alhaidu babi mai magana akan haiba da haiba shine a jini wanda yake fita kamar da mai akhdar ya yi tarifin shi ko da mun ya khuruju min qubuli man tahmilu adatan jini ne da ke fita daga gaban mace wadda a al'ada tana iya ɗaukan ciki domin yana daga cikin alama ta wato ainihin salamatun rahim ya zamanto mace tana yin haida amma da ta zama ba ta yin haida wannan alama ce da ke nuna mahaifarta tana da matsala amma mace tana yin jini alamar cewa mahaifarta kubutacciya ce da izinin Allah za ta iya ɗaukan ciki ta haihu to da haka wannan shi ake kira alhaid sumul fa'il ɗin shi sai a ce alhaidu ana mai haiba ba za a kira ta alha'ibatu ba so da duk wata sifa da ya kasance mata kaɗai suka keɓanta da shi to ba a sa ta'ul marbuta dama ita wannan ta'un akan sa ta ne don littamiz ko da kaga alhamilatu to don kaka ɗauka alhamilu ake nufi alhamilatu yani tana ɗauke da wani abu amma da kaga alhamilu don siyakin mace ma'ana mai ciki hakan nan alha'il wadda ba ta da ciki ba za a ce alha'ilu alha'ilatu ba to da kai daman ya za ka yi ciki ka ɗauki ciki An gane ku hakan nan al'afir al'afir umra'ati afir ita ce bakarariya wadda ba ta haihuwa dama ai namiji kowa bakarari ta wannan bangaren al'ukum shine bangaren injadi ko injabi na ɗa to shi wannan yana samun namiji yana samun mace wai ja'alu man yasha'u aqima da haka sai a ce aqimun aqimatu a wurin wasu malam amma a wato ainihin al'aqir ya ke banci wato ainihin mace ne hakan nan tsufan mace sai a ce al'ajuzu أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة هكما ترى النبي إبراهيم تجي kaga inda a ce ajuz ana sukunta namiji da ajuz sai ta ce alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li wa ana ajuzatun wa hadha ba'li ajuz sai ta ce alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha an fahimci wannan ko to da ka sai a ce alhaibu jam'in shi alhayyab mata waɗanda suke masu haibu to حديثي نا أربعين دهدو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديثاً بيودك ننا عائشة سوى أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم للي فاطمة ير أبو حبيش فاطمة بنت أبي حبيش ابن المطلب ابن أسد شي أبو حبيش آه سنتي سننش قيس wajen da annawawi ya ambata kenan asali fatima bintu qais ibn al-muttalib ibn asad ibn abd al-uzza ibn qusay wanda yana cikin manya-manyan butun na quraishawa shi yasa urwa ko hisham wanda hadisin dama yana kai kawo tsakanin hisham an urwa to ɗaya daga cikinsu sai ya ce imra'atun minna a wata riwaya ta musulun wata mata ce daga cikin ƙabilanmu na ƙabilarsu ta banu asad an fahimci wannan kenan al'asadiyya ce kuma ita fatima bintu abi hubaishin ta kasance mata ce ga abdullahi bin jahash abdullah ibn jahash mahaifin zainab da hamna da ainihin ummu habiba da za mu zo mu je bayani a kansu don wato ainihin shi mijin nata dan uwan Zainab bintu Jahshin ummul mu'minin radiyallahu anha wa arda wanda shi ma yayi shahada ne a yakin Uhud radiyallahu anha ta Fatima na Aisha take cewa lallai Fatima bintu Abi Hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qalat inni ustahabu sai lallai ni ina yin jini ya wuce adadin shi ce istuhidatil mar'atu ana jininta na al'ada ta jawaza waqtahu ya wuce lokacin shi sai ce istuhidat amra ce istahadat tastahidu ba sai ya ce istuhidat tustahadu istihadatun kamar a ce ughmiya alaihi ghushiya alaihi tuwfiya yutawaffa ba za ta tawaffa ya tawaffa an gane ku wani aiki ne wanda ba yin kanka ba ne mutum ya suma ba za a ce wato a asalin larabci in za ka biye shi fasarar gardawa sai a ce an sumar da shi shine ugumiya alai in ya mutu za a ce an ɗaura yiwuwar shi an kashe shi za a ce ya mutu ba tana ba haka kawai ya mutu ba da kanshi an fahimci wannan ku duk da shi fa'il ɗin an san shi ko ba haka ba tuwfiya man allazi tawaffa الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أكن أغشي عليه الله تعالى شين يساشاء النحالة لإيكون شد قدر وشي وذاك نما سيأتي استحيضت تستحاض ستأتي إني أستحاض وانا جنينا يا سحبا أكن يندي يكي زوا سيكي وچيوا فلا أطهر da haka ba na yin tsarki ma'ana baya yankewa a lokacin da na saba na al'ada ai mun san mata sun kaso kashi uku ko akwai mubtadi'a akwai mu'tada akwai akwai alhamil wanda muka ji cikin karatun akhbari sai fal mu'tadatu adatuha ko ita wadda take ta saba za ta yi amfani da kwanakin da ta saba amfani shi wannan hadisin kenan wadda kuma mai farawa ce kuma ya zo mata a rikice ma'ana da za ta yi amfani da launi in za ta iya tantancewa in ya zo annabi salam ya ce inna damal haidi aswada yu'rafu aswada yu'rafu baki ne ana gane shi to in ya zo wato ainihin a baki kirin sai ya canza ya koma ja to yanzu canzawa da ya nuna na al'ada ya dauke wannan na ciwo ne an fahimci wannan in kuma mubtadi'a ce kuma ta kasa tantancewa ita wannan sai ta yi amfani da al'adar mafi yawancin matan unguwarsu ko yankinsu sai san wasu dattijai sai su yi hukunci wanda ahalar zikiri a gurin mata manya su ne za su yi hukunci akan haka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayar ya ce jini ne riga baya wuce kwana shida kwana bakwai malamai suka ce a yankin su can haka mata galibi suke yi amma sai ga a wani yankin ya bambanta to za ta sai amfani da mafi yawan wato al'adar da matan yankinta suke suke yi mafi yawancinsu al'adar ba mafi yawan adadin kwanaki ba mafi yawancin matan al'adarsu kwana nawa ne take akwai wani gurin da za suna kai goma galibi wani guri su kai har sha kaza wani guri ba sa kai ma bakwai din ko shida almuhim yana ahla zikiri anan ba kai akara makallawa za a zo kaka ba ma ba can mata za su yi fatawa رحم الله امرؤا عرف قدر نفسه an fahimci wannan ai to anan ana zancen wadda take mu'tada ta saba yin jininta amma sai ya rikice mata daga baya sai ya zo ya wuce mata adadin kuma ba ta mayyaza shi baya ba wani bambanci tsakanin na iya kwanakin nata da wanda yake zuwa ba in akwai tamyizi to za a amfani da launi in babu tamyizi ko kuma kafin tamyizi adadin kwanaki shine farko wannan hadisi in bata san adadin ba ta manta ko kuma farawar ta kenan to sai ta amfani da launi in akwai tamyizi in baya mayyaza kan shi to ta amfani da adadin mafi yawa wannan matakan guda uku kusan a kansu jinin al'ada hukuncin shi yake kai kawo kun san matsalolin suna da ɗan sarƙaƙiya an fahimci wannan ai na'am shi jinin al'ada menene ba ma al'ada ba dukkan hukunci a dunkula akwai ka'ida alhukumu ya duru ma'a illatihi wujudan wa adama duk sanda aka gan shi jinin al'ada sanda ba a gan shi ba ba jini in ta sha magani ya tsaya ba jini bai zo ba bai zo ba amma in ta san za ta cutar da kanta cikin cimar da take ci ko abin da take sha ko magan da take sha wannan kuma ta shiga wala tulqu bi aydikum ila tahlika amma a shekul uthaymin cikin wannan risalar tashi ta abin da ya shafi addima'iyya ko risalatun fi dima ciki ya ambaci wannan bayani shi kawai an ga jini shi kenan ta gurin shi ko kwana nawa ne in dai launin shi an bambance shi to jinin al'ada ne duk da kasancewa su nawawi sun hakaito ijima'i kan baya wuce kwana sha biyar yana in ya kai kwana sha biyar shi ke ne yanzu ya zama jini na na istihaba an fahimci wannan amma istizahari da aka ce a yi da malikiya suka ce ta ƙara kwana uku ko hadisin bai inganta ba wanda ya zo da haka wanda ibn abdulbar ya bayani cikin alistidka cikin isnadin shi akwai rawi maturuk da hadisi ne du'ufuhu shadid sai ta ce afa ada'u salata shin zan bar yin sallah so da an san hukuncin mai haida ba ta yin sallah faqala shi yasa ma mata na yankunan mu masu kunya sai walla ba na sallah kaga wanda ba faqihi ba sai ce kai kafira ba kya sallah ne to ba na sallah eh ma'ana tana cikin wannan yanayi faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yani la tatriki salah ولا تدعي صلاة كركي برين صلاة إن ذلك عرق يكن زود دقن إن ذلك عرق اللي wannan abun da kike gani da kasara inna zaliki wannan abun da kike gani irkun wata jini ne na wata jijiya jini ne na wata jijiya ko inna zalika lallai wannan jinin ko irkun daga wata jijiya yake da ita wannan jijiya ita suke kira al'azil al'azil wadda take daga wajen mahaifa shi kuma jinin al'ada na na haiba daga can cikin min ukril rahim yake fitowa daga can cikin mahaifa yake fitowa haka sai zama ra'ihar shi da launin shi suna da bambanci da jinin al'ada a galibi jinin al'ada yana da kauri yana da ƙarni kuma ce ƙazni sannan kuma baƙi ne a launin shi shi kuma wancan za ga galibi tsinkakke ne sannan kuma wato ainihin ba shi ja ne shi ko kuma ya zama masara masara baya fitowa a baki kiran sannan kuma karni shi ba kamar na jinin al'ada kenan suna iya bambance shi da wa'annan sifofin guda uku to shi wannan jinin da ke na istihaba daga wata jijiya wadda ake kiranta al'azil yake fitowa akwai wanda yake na lalura kai tsaye mace ta kamu da wannan lalura akwai wanda kuma na sihiri ne wanda duka dai shaidan ne ake shaidani ne wani shaidani ne ke zungure wannan jijiyar kamar yadda a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wata zungura ce ta shaidan ko dai ya zamanto galibi kishiyoyi wanda ba su tsoron Allah su suke wannan abu ko kuma tsohon saurayi yayi yayi an bashi me kuke cewa an bashi kanwa eh in ma ungurni ne dai an dai bashi to sai ya koma ya ce to tun da haka ne sai kowa ya rasa ya je gurin boka ya yi mata sihiri sai shedani a turo shedani ya dinga zungure wannan jijiya wata sai ga idan mijin na gari sai jini ya balle da zaran ya yi balaguro shi ke har ta kan gane ma mijinta ya dawo in ta ga jinin ya balle mata sau da makirci irin na kishiya ko makircin wani mugun namiji an fahimci wannan wanda shi suke kira sihirun nazif sihir na nazif wanda daman nazif shine zubar jini shine nazif da cikin aksar na na sihiri wanda wahid ya kawo guda tara cikin asarimul asarimul battar asarimul maslul na ibnu taymiyyah aha to asarimul battar ciki ya kawo kashe-kashe guda tara daga ciki akwai sihirun nazif an fahimci wannan to akwai wanda kuma yake lalura ce da Ubangiji ta'ala yake jarabta wasu mata da shi. Walakin da'i salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha. Sai dai ki bar yin sallah a gwargwadon kwanuka ko ranekun da kika kasance kina yin haida a cikinta. Idan da can kafin jinin ya burkice miki kwana shida kike yi, to kawai da jininki ya ya kama. Sai ki dakatar da yin sallah hukuncin ki hukuncin ha'id har sai kwana shida yayi. kwana shida na yi to kawai ki yi wanka ki ainihin yi kunzugu ki ci gaba da ainihin ibadaki yanzu kin zaman to fahira an fahimci wannan ai kun maghtasili shine sannan sai ki yi wanka wa salli ki yi sallah a wasu ruwayoyin kawai sai ga wato ainihin babu irtasili sai dai lafazin waghsili anki dama thumma salli ko kuma wa salli a nan kuma kaga babu zancen wanke jini cewa sun maktasili sai ki yi wanka a can kuma farsili an dama ki wanke jinin da ke jikinki ma'ana ki yi istibra daga shi wannan jinin saboda ba a lokacin babu makawa haida ta haɗu da istihaba daga sai ki fara nazzafe gurin ki tsaftace shi sannan sai ki yi wanka wanka na ɗaukewar jinin al'ada kenan sannan sai ki yi sallah ma'ana yanzu za ki ci gaba da yin sallah amma za mu ji a hadisin umma habiba za ki dinga yin alwala a yayin kowace sallah an fahimci wannan ai alhafiz ibn hajar ya ce ɗaliban hisham su ne suka yi tasarrufi cikin riwaya waɗannan sun yi iktisari wannan sai ya kawo a wanke jini bai kawo a wanka ba wannan kuma sai ya kawo a wanka bai kawo a wanke jini ba ci ba dama kuma a rinjayar da wani ci so da dukkan su huffaz ne su abu muawiya tabbarir ne da sauransu sai suka ruwaito daga hisham hisham daga urwa haka sai ya ce kowanne ya yi ikhtisari ne saboda ya san abu ne wanda yake sananne bi darura musamman kuma wato ainihin cikin muslim da wasu sauran littattafai na hadisi an haɗa su gaba ki ɗaya to wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na dubu uku da ɗari biyu na ɗari uku da ishirin da biyar muslim ya fitar da shi hadisi na ainihin wato 333 amma sai ya kawo wata riwaya ya ce wa fi riwaya ko walaisa bil haida wannan jinin da yake mustahab to ba jinin al'ada ba ne fa'iza akbalatil haidatu idan haidaki ta fuskanto ma'ana lokacin da kike al'ada lokacin da kike al'ada in yayi in kin saba yi a farkon wata ko a tsakiyan wata ko a ƙarshen wata lokacin nan da kika saba in yazo tunda mu'tada ce kamar da muka ambata nan fa idza aqbalat al-haybatu al-imam al-khattabi yana ganin bi kasr al-ha za a karanta shi wa idza aqbalatu aqbalat al-haydatu madadin haydatu sai ce saboda wato yace kuma duk wanda ya karanta shi da fataha yayi kuskure ce wa ghalita man fataha sai ce li anna al-murad al-hala ana nufin hali kamar a ce jilsa ko daga jilsa yanda ake zama ba wai zaman kawai ba jalsa shine zama amma jilsa ya ce me jilsatul istiraha to za a koya ma yanda ake yin ta jilsatul tashahhud za a koya ma yanda ake zaman tahiya amma jalsatul tashahhud zaman tahiya kawai to da sai yace a karanta shi da kasra shine daidai in je al-imam al-khattabi abu sulaiman rahimahullah sai kuma aka samu babban malami shi ma al-qadi iyab shi kuma sai ya rinjayar da cewa fatahar ita ce daidai al-bassam a cikin sharhin shi sai ya ce wa huwa aqwa cewa a karanta da fataha idan aqbalat al-haydatu sai shi yafi li'anna al-murad al-hayd ana nufin jinin haidan ne ba ana nufin halin shi ba tafsirul allam juz'i na 1 safa ta 54 al-muhim to fa idza aqbalat al-haydatu fatruki salata to sai ki dakatar da yin sallah a lokacin za mu zo mu ji hadisin mu'aza ko ne ta tambayi na aisha me yasa mai haida ba take barin sallah ba ta barin yin azumi za mu ji amsar uwan mu'mini fa idza dhahaba qadruha idan gwargwadon kwanakin da kika saba yin al'adan ya shuɗe in shida ne kin yi shidan ki in bakwai ne in uku ne kika so duk da akwai sabani ko gurin wato ainihin miqdari na adna ayyamul haid mafi karancin kwanakin haida wasu abubuwan ba mun yi bayanin su duka a karatun mu na akhbari akwai maganganu uku mazhaba ta hanafiya wanda hanabila suka dace da su a cikin ra'ayi cewa kwana uku dare uku da yini uku shine mafi karancin kwanakin haida wannan mace ta ga jini kwana ɗaya ko kwana biyu ba za ta yi wanka ba dole sai ta jira gobe an fahimci wannan ko wanda arrazi ya yi hujja da ainihin wato wannan hadisin ya yi hujja da wannan hadisin cewa shi a cikin lafizan hadisin ya zo da cewa al'ayyaman lati kunti ta hidi na fiya to lafazin al'ayyam sai ce lafazin ayyam ba yini ɗaya da yau ne biyu kuma yau ma ne sannan kuma ayyam daga mafi karancin su uku ne kuma mafi yawan ayyam to goma ne shi don in ya kai sha ɗaya don suna ganin mafi yawancin shi goma ne hanafiya don in ya kai sha ɗaya sai a ce ƙaddarar wato ne mene yau za a ce a gurin lissafi sai a ce ish da ashara yauman ko ba za a ce ayyam ba to wannan duk da alhafiz ya ce akwai nazar cikin wannan rinjawan nashi ko nawawi afwa nawawi yace akwai abun dubawa cikin lamarin to su kuma mazhaba ta shafi'iyya suka ce yawmun wa laila dare da yini kadai sun wadatar da zamanto jinin al'ada in yayi tsawon dare da yini ya dauke shi kenan sai ta yi wankanta su kuma malikiya suka ce ba a wani kai ko du'a wahida ne kawai ya fito sai ya dauke cikin sakanni to shi kenan sai ta yi wankanta wannan shine yafi shi ne ya fi saboda shi ana yin hukunci da samuwar abu ne in yana nan hukuncin na na in baya nan hukuncin baya an fahimci wannan to idza walakin da'i as-salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha gurgudan kwanukan da kike yin wato ainihin haida a cikin su sai ke bari yin sallah thumma yani idan qadat al-ayyam اغتسلي وصلي سيكي وانكا او اناني مكي اذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم كي وانكي جنن دكي جكينكي وصلي كي يسلى كنجي لفظا دمك اشارة ازو الامام البخاري يفتدى وانا حديث duk da wasu suna ganin ma bai kamata malam ya raba da wafi riwaya ba don ya zo a haɗe a ainihin wato wani hadisi da waccan ta farko da wannan duka da riwaya hisham an urwa ne an Aisha Bukhari ya fitar da shi 228 wato ƙasa da wa'incan rakam ɗinki ta hanyar dai urwa hisham bin urwa an abi an aisha ta ce ja'at fatimatu ibnatu abi hubaishin ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah inni imra'atun ustahab فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيضة فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي قال آه هشام يتي وقال أبي سيبابانا يتي ثم توضئي لكل صلاة يقارى دون اللفظ sannan ki yi alwala yayin kowace sallah sannan ki yi alwala yayin kowace sallah hatta idza ya kawo hatta ذلك الوقت هدي wannan lokacin da hatta ya ce ذلك الوقت har wancan lokacin ya ƙara dawowa da kika saba yin al'ada cikin shi to wannan lafazin na cewa thumma tawadda'i li kulli salah wasu malaman suna ganin jumla ce mudraja kenan kamar fatawa ce ta urwa yace sannan ki yi alwala yayin kowace sallah ma al-hafiz sai inkarin ka ce so da inda a ce fatawa ce zai yi da zai kawo ne a da zai kawo shi da siga ta mudari sai ce thumma tatawadda'u li kulli salah amma cewa thumma tawadda'i da siga ta umarni kuma karashin dai wancan hadisin ne marfu'i tunda a wancan hadisin ya ce faghsili anki dama wa salli kenan thumma tawadda'i li kulli salah da kuma wannan shi yafi karfi yafi karfi da akwai ruwayoyi cikin sunanin nasa'i da sauransu da suke kara tabbatar da haka sannan bukhari ya fitar da shi 306 da lafazin na na aisha rabbi Allah ta ce qalat fatimatu bintu abi hubaysh ya rasulullah inni la atuhuru afa ad'u as-salat فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وسلي مسلم يفتد شيء لأكل ثلاثين دأكل جاءت أم فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا ذهب وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي الحافظ ابن حجر رحمه الله yake cewa wa fil hadithi dalilun ala anna al mar'ata idha mayyazat al hayd idha mayyazat dam al hayd min dam al istihadati ta'tabiru dam al hayd hadisin nan yana nuna cewa in dai mace za ta iya bambance ga jinin haida da kuma jinin istihada to za ta yi itibari da jininta na al'ada za ta yi itibari da jininta na al'ada wa tahmilu ala iqbalihi wa idbarihi za ta yi hukunci a kan zuwan shi da ainihin wato juyawa shi fa'idan kada kadaruhu iktasalat anhu ta yi wanka daga wannan jinin sun masara hukumu damil istihadati hukumar hadari sannan sai ya zama jinin istihadan hukuncin shi hukuncin karamin kari da hukuncin bawali kawai za ta wanke ta ainihin wato yi ibada ko da jinin yana jikinta فتتوضأ لكل صلاة ذات الولاية ينقوة تصلى لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة سيدي بذات سمد فرلا ديدا ونن الولب مؤدات أو مقضية بتونن فرلا كودا تكلوك تنتني كورا مواني بذات وجدي wato ainihin abin nan ɗaya ba farilla ɗaya ba bi zahiri qawlihi thumma tawadda'i li kulli salah so da zahirin faɗin shi ki alwala yayin kowace sallah sai ce wa bihada qala al-jumhur abinda jumhur suka tafi akai kiyan to amma hanafiya suna ganin thumma tawadda'i li kulli salati yani li waqti kulli salah an gane ku ki alwala a lokacin kowace sallah ana cewa a lokacin kowace sallah ba za ta yi alwala ba sai lokacin sallar ya shiga idan kuma lokacin sallar ya shiga ta yi alwala yanzu za ta iya yin kowace kalam ko raka'a nawa ne bayan wannan sallar ta farilla za ta iya nafila qabliya za ta iya nafila ba'diya kamar azhar ba za ta yi alwala ba sai zawali bayan zawali to bayan zawali za ta iya yin nafilan ta kafin azhar kuma bayan an yi sallar azhar za ta iya yin nafilar ta bayan sallar azhar har zuwa lokacin da lokacin sallar zai fita sai dai hadisin da suka yi hujja da shi hadisi ne mai rauni wanda abu hanifa ya fitar da shi cikin musnadin shi hadisin yana da rauni ina fata an gane wannan ya saba ma wa hadisan da suke tabbatattu na cewa kuma tawadda'i li kulli sala ita sallah ce zaki alwala yayin kowace sallah kenan ba za ta hada sallah biyu da alwala ɗaya ba wannan shine hukunci na farilla da ke kan mustahaba za mu zo mu ji wanka yayin kowace sallah wanda shi kuma wannan a mustahabbi ne an so gare ta ba dole bane a kanta sai hadisin na na Aisha na 45 take cewa anna ummu habiba tastuhidat sab'a sinin lallai ummu habiba istihaba ta kama ta tsawon shekara bakwai tana fama da wannan matsala fasa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika ita tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka fa amaraha an taghtasila sai umarce ta ta yi wanka fa kanat taghtasilu li kulli salah sai ta kasance duk in za ta yi sallah sai ta yi wanka kun ga a wancan ya nuna ta yi alwala yayin kowace sallah nan kuma annabi ya umarce ta da ta yi wanka wannan wankan da ya umarce ta a zahiri yana nufin wanka na ɗaukewar jinin al'ada to amma sai ya zama bayan ta yi wanka na ɗaukewar al'ada takan yi wanka lokacin da take halin istihaba din yayin kowace sallah wadda ita ummu habiba anan ba ummu habiba matar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wancan ummu habiba to bintu abi sufyan take da shi kuma shi ne sakhar ibn harb ko sakhar ibn harb al'abdari to ita sunanta ramla ta ce umul mu'mini ummu habiba radiyallahu anha wanda ta yi hijira zuwa habasha tana cikin al-muhajiratul uwal ita wannan ummu habiba ita ma tana cikin muhajirat na cikin kuma dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ummu habiba ta bintu jahshin take yar uwar Zainab bintu Jahash yar uwar Hamna bintu Jahash an fahimci wannan ayi wadda ita ummu Habiba mata ce ga Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhuma wa ardahuma ita kuma Hamna mata ce ga Talha ibn Ubaidillah ita kuma Zainab ita ce ta ainihin wato daukan bu matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su dai diyan Jahash ne wanda mahaifiyarsu kuma wato ita ce ita ce umaima umaima bintu abdulmuttalib ibn hashim wadda amma ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita wannan ummu habiba wasu sun ce sunanta habiba habibatu ummu habiba kuma wasu ka ce sunanta zainab ita ma kamar yanda a ko wani malami mai suna yunus bin abdullah bin mughif babban malami ne a mazhaba ta malikiya ya rasu 429 yana da littafi mai suna al-mu'ib sharhi ne na muwadda yana da littafi na tarihi da sauransu yana cikin quda na andalus al-qurtubi ne to ya ambata cikin sharhin shi na muwadda ƙarƙashin asar na da al'imam malik ya kawo a hadisi na 112 cikin muwaffa ya ruwaito cewa anna zainab binta jahshin tahta abdurrahman bin auf ce lallai zainab binta jahshin ta kasance matar abdurrahman bin auf kuma wa kanat tustahadu fa kanat taghtasil wa tusalli kaga sai a zahiri sai ka fahimci kamar ummul mu'minin zainab yake nufi shi yasa ma ibnu abdul bar a cikin al-istidkar sai yace al-imam malik yayi wahami a nan gurin yana so ya ce ummu habiba sai ya ce zainab to amma sai shi wato ainihin yunus ibn abdullahi ibn mughis a cikin mu'ib sai ya ce ɗiyan jahash mata su uku dukkansu ana kiransu zainab duka sunansu na gaskiya kamar yadda yara ke cewa ko ma'ana sunansu na yanka shi ne zainab amma ummu habiba sai aka yi mata alkunya ummu habiba hamna sai aka yi mata lakabi ce hamna lakabi ne ba suna ne alami ita kuma zainab bintu jashin sai aka bata kenan dai an bambance su zaka iya ganewa aka ce zainab bintu jashin ka san ummul mu'minina ake nufi idan aka ce ummu habibata bintu jashin ka san matar abdurrahman ake nufi idan aka ce hamna bintu jashin ka san matar talha ake nufi an fahimci wannan ko amma dai dukkan su sunan su zai to a karkashin wannan sai ya zama maliku bai yi wahami ba an fahimci wannan ko sai zama maliku a riwaya shi bai yi a ainihin wato wahani ba kamar yadda al'imamun nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi ya ambata to ummu habiba da ita da hamna ya tabbata dukkan su suna yin istihaba istihadar hamna ta tabbata cikin abu dawud ummu habiba gashi cikin sahihain to akwai waɗanda suka ruwaito kamar da ibn abdul bar ya kawo cewa dukkan su su ukun talatatu hunna tustahab dukkan su su ukun suna yin istihaba to amma dai na ummul mu'minin Zainab bai tabbata ba su biyun dai da Hamna da Ummu Habiba ya tabbata suna yin istihaba Ummu Habiba ita ce ta jima har shekara bakwai jininta yana ainihin wato zuwa mata a matsayin mai istihaba to sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan haka sai umarce ta ta yi wanka to shine sai ta kasance tana yin wanka a yayin kowace sallah al'imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisi na 327 muslim ya fitar da da shi wato ainihin hadisi na 334 ta hanyar ibn shihabin zuhuri amma riwayar bukhari ta hanyar hisham an urwa ne kamar yadda muka ji amma riwayar muslim ta hanyar الإمام الزهري دقى عروة دقى عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت جحش تاني مفتى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فقال سيتي إنما ذلك عرق فاغسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة sai ta kasance tana yin sallah yin kowace sallah wanda ya ruwaito hadisin daga ibn shaf shine al-layth ibn sa'd al-misri sai al-layth yace lam yadhkur ibn shihab anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amara umma habibata bint jahsh an taghtasila inda kulli salah ba annabi ne ya umarci ummu habiba kowace sallah in za ta yi sai ta yi wanka ba kawai dai walakinnahu shay'un fa'alatuhu hiya wani abu ne wanda ita da karan kanta ta aikata shi an fahimci wannan ayi amma asalin wajibin mustahaba shine alwudu'u li kulli salah alwudu li kulli salah lal ghusl yazo a wata riwaya da ainihin muslim ya fitar ta hanyar amr ibn al-harith ibn shihab daga ibn shihab daga urwa kuma daga amra kenan ya ruwaito ta hanyar urwa ibn zubair da kuma amra bint abdurrahman daga nana aisha radiyallahu anha anna umma habibata بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم wadda ta kasance khatna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam an ka ce khatan ita ce yar uwa ta matarka ko dan uwar matanka shine khatan an fahimci wannan shi kuma dan uwan miji sai a kira shi alhamu alhamu shine dan uwan miji hamuki ko a wato ɗan uwan mijinki kamar yadda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka tambaye shi akan alhamul yana shiga gurin matar mutum annabi ya ce inna alhamul mautu bala'i ne a bashi yana shiga gurin mata don yana kanin miji ko wan miji su su maguzawa daga cikin hausawan da har wasan kanin miji suke wani maguzanci ne an fahimci wannan abu don haka sai nana aisha ta ce lallai ummu habiba wadda ta kasance yar uwan matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yar uwar Zainab ko bintu Jahsh kuma ta ce tahta wa tahta Abdurrahman bin Auf kaga nan ma ya ƙara fitowa wadda mata ce ga Abdurrahman bin Auf istuhidat sab'a sinin ta yi ainihin istihada tsawon shekara bakwai fastaftat rasulullah sallama an zalik fi zalika faqala rasulullah sallama inna hadhihi laysat bil haida can da ya kawo وليس بحيضة وانشان رواية سما شما أكوي عند يزو ليس أكوي عند يزو ليست ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصل معنى عائشة رضي الله عنها تتي فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش sai ita umu habiba ta kasance tana wanka cikin wani baho mirkan shine baho babba da ake wanki da shi da ciki take shiga tana wanka a ɗakin yar uwarta zainab bintu jahsh hatta ta'alu humratu damil ma'a har ya zamanto kaga ja launin ja na jini yana saman ruwa lokacin da aka fito da shi za a zubar ma'ana ابن شهاب يتي فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ودينا تكن من ين ما لم يوسسنا ساش تكن فقهاء السبعة فقال دنا باش لابار وانا حديث غاشي غاشي أبن دا النبي يما أم حبيبة فتوى سيشي أبو, أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شهاب سيكي تيوى ابن هشام سيكي يرحم الله هندا الله يجيك أن هندو fatan shi ce hindu ka ana tausaya ma hindu lau sami'at bi hadhihi al-futiya inda a ce ta ji wannan fatawa da an zauna lafiya ce wallahi in kanat la tabki li annaha kanat la tusalli istihada take bata san hukuncin ba yace wallahi sai ta zauna ta ta kuka saboda ba ba halin ta yi sallah ta dauka da istihada da haida da ɗaya ne sai daga baya ta samu labarin wannan hadisi to shi ma al-imam an-nawawi ya yi dogon bayani matuƙa ƙarƙashin waɗannan hadisan guda biyu yanar ke bayaninsu amma dai a taƙaice abin da yake cewa al'imamun nawawi rahmatullahi ta'ala da ce fa'alam annal mustahadata laha hukumar tahirati fi mu'udamil ahkam ka sani cewa macen da take istihada tana da hukuncin mata masu tsarki a cikin mafi yawancin hukunce-hukunce fa ya juzu li zaujiha wat'uha fi hali jarayani dani ya ce mijinta ya halatta ya take ta a halin da jinin yana guda ko da jinin na zuba yana iya kutata ko kusantanta inda na wa inda jumhuril ulama ce wannan haka hukuncin yake a gurin suwa kenan ya shafi'iyya da kuma mafi yawancin malamai sai ce hakahu ibn al-munziri fil ishraq ibn al-munziri ya hakaito wannan cikin ishraq an ibn abbas daga cikin sahabbai daga abdullahi dan abbas yace babu lufi وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وعطاء وسعيد بن جبير وعبادة وقتادة وحماد بن أبي سليمان قال من أبو حنيفة وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وأبي إسحاق وأبي ثور ابن المنذر يتي وبه أقول نيما هكذا بأنجي ابن المنذر يتي وروينا كما من رويت حديثي وأثري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يأتيها زوجها أنا شتت مجن دي هبرا وبه قال النخعي إبراهيم النخعي هكا يتفي والحكم وكرهه ابن سيرين ابن سيرين يتي داري أنبشي وقال أحمد شيكما أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه يتي لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها kar mijinta ya kusance ta sai dai in abin ya yi tsawo kaga mai shekara bakwai in abin ya yi tsawo to wannan wa fi riwayatin anhu rahimahullahu ta'ala in ji nawawi ya ce wata riwaya ma daga ahmad cewa yayi annahu la yajuzu wat'uha illa an yakhafa zawjuha la'anata mijinta ba zai take ta ba sai dai in ya ji tsoron kai ya fada cikin alfasha in ya ji tsoron kai ya fada cikin alfasha to sai ibtikabu akhafid dararain da shi a gurin shi ba za a kusance ta ba nawawi sai ya rufe maganar da cewa wal muhtaru ma qaddamna anil jumhuri abinda yake zababban magana rajiha shine abinda muka gabatar na ra'ayin jumhurin malamai ciki akwai ibnu abbas sai ce wa dalilu alaihi kuma fa akwai hujja dalili akan haka shine ma rawa ikrimatu an hamnata binta jahshin abinda ikrima albarbari ya ruwaito daga hamna bintu jahshin yar uwar ummu habiba da zainab ummul mu'minin dama mun ji cewa ita ma tana istihaba radiyallahu anha annaha kanat mustahabatan ta kasance tana yin istihaba wa kana zawjuha yujami'uha kuma mijinta ya kasance yana kusanta ta wane ne mijinta wajen hamna طلحة بن عبيد الله دون cikin ashar al-mubashsharun bil janna an gane ko wanda Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi na 310 haka na Imam al-Baihaqi kuma Sheikh al-Albani ya hasana shi sinadin kyakkyawa ne bayanai na wato ainihin annawawi suna da yawa za mu takaita haka a duba cikin minhaj juz'i na biyu safha ta 236 zuwa da 37 yana ga har zuwa da 39 ya ta zubo baya so za mu haƙura haka insha Allah sai mu tashi hadisin mana Aisha shi ma na ba